أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسيد الباقي لا زال للأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قرب الأقراب فريد الداري على الإلاك حاتم الأسماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفاري وملازي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والقبول والرشد والتوفيق والهداية بداية رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على علي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما ذكر من نعمة فمن الله من zama na ɗari biyu da uku yau zama zama na ɗari biyu da hudu insha Allah. Zama na ɗari biyu da uku mun fassaranta wato menene salatul gaibiya a ya kututul haƙa'iƙ. Ya kututul haƙa'iƙ mecece ita wannan ita muka fassaranta kamar yadda shi wata jari mata sharha kamar yadda mazala ya umarce shi za mu shiga salati na biyu yanzu dama salatayya kamar yadda muka faɗa baya guda uku ne wani shautu jani ya karɓa imla'insu daga sayyidina maulana rasulullahi shifta daga sayyidina rasulullahi mun fara ya kutu laƙaik yanzu za mu shiga jauhatul kamali sannan kuma sai salatul gaibiya sharha ta biyu yana cewa wa sharhu salati as-saniya wa nassuha bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد صل صل الله يسلاتي بشغوم عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي فتك في كنه الغيب رتق الكائنات godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillahi nan duk gurin da kaji an ce alhamdulillahi wani irin sirri ne a gurin sosai alhamdulillahi ne alhamdulillahi na kuma abuwabul jannata samaniya ne duk lokacin da ce alhamdulillahi an buɗe maka kowacin aljanna guda takwas allazi fataka fi kunhil gaibi ubangiji mai suna alhamdu wanda godiya ta tabbata gare shi shi ne ya kyakketa kun'i na gaibi wato malullubin gaibi rata alka'inaci ya kyakketa alka'inaci suka fito daga ciki waje ala asluha ya sanya asalinta wani sha'atuha da mafaranta nur haƙiƙat sayyidina muhammadin a cikin wannan kunhil gaibi fatakawa rataka da ya fitar da shi ya fito da hasken haƙiƙa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama fakana abin da ya kasance a cikin wannan kunhil gaibi asalul mawjuda ce kowa duk wani samanni a nan gurin yake fa aujada min hadi qudratihi sai ya samar a cikin wannan kunhil gaibin da kudarci alkadamiya da kudurarsa wadda ta gabata wa kalimatu azaliya da kalmar azali fitratu adamin sai zamo matafiyar adamu waje ala shakalahu ya sanya zanensa kamanninsa suratul alami sura ne na alam gabaki ɗaya a gurin wa allamul asma'a kullaha sai aka sanar da su aka sanar da annabi a adamu wannan suran aka sanar da shi al-asma'u kullaha waje alahu min jami'il bariyati aka sanya shi daga dukkan talikai kulasatuha wa safatuha keɓantaccenta da zababbinta wa akharaja Allah ya fitar min unsirhi daga cikin unsiriyarsa al'arwa aka fito da ruhi wa zuriyatu aka fitar da zuriya wal ashbahi aka fito da jikkuna wa tara minha sabatul anbiya'i a cikin wannan kunhil gaibin dai aka fitar da tsarkakakku daga annabawa wa rusulu da manzanni wal auliya da waliyai bin risalati wal wulayati kowanne aka bashi wali a bashi walitaka annabi a bashi annabta wal himayati wal inayati da kiyayewa da irin baye bayan da Allah ya musu wa khadabahum ubangiji ya yi musu magana bi khidabi al azali al abadi maganar nan da take ta farko ta ƙarshe azaliyun ce kuma abadiyun ce wa kallamuhum bi kalamihi al-ihadi yayi musu magana irin maganar sa wanda ta kewaye as-sarmadi wanda suke tafiya kawai jin ta ake tana tafiya li ya'ud bihi ibadu ila khidmati dan ya komar da bayan su zuwa ga hidimansu su gane waye wanda ya yi su wa shauqihim fihi da kuma so ila qurbihi su samu kusanci da shi wa mushahadati kuma su gane shi su dinga mushahadarsa wa hatara min bainihim ya zaɓa a cikin su fil azal daga azal din sai ya zaɓi ruhul mustafa ruhin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa karamahu ya girmama shi bi maqamin mahmudin da makami al-mahamudi wanda yake abin yabo wa darajatul ula da daraja mafi ɗaukaka wa kamalul istifa'i da cikan zaɓuwa wa haɗabahu sai Allah ya yi magana wa ruhul mustafa sallallahu alaihi wasallama bi asharafi kalamihi da mafi ɗaukakan maganarsa wa a karama furkanihi mafi girman rarrabansa allazi huwa maknunu asrar zati wanda shine taska na sirrin zatinsa wa alwan sifati da launi na sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa wa ajaib ulumihi algaibiya da mamakin iliman manzon Allah na gaibi wa garaib ayatihi da baki na ayoyinsa al'azali tun azal wa arsalahu sai Allah ya turo annabi Muhammad ila kafatul bariya ga dukkan wanda yake taliki ne liya hadiya um bihi dan manzon Allah ya shirye da su da mu kenan ila alhaqi zuwa ga gaskiya wal haqiqatul haqiyya da haqiqan haqiqa wa ashhadu na shaida Allah ilaha babu wani abun bautawa illallah sai Allah al'ahad makaɗaici da zati da zatinsa alwahidi makaɗaici da asma'ihi da sunayensa sifati da sifofinsa almutajalli wanda ya tajalli bi huwiyatul haqiqatul haqiya da da huwa din nan na haqiqa til majal zawatul bariya cikin kuma majal mazajaya na zaci na dukkan wani kauni wa ashhadu na shaida anna sayyidina muhammadan annabi muhammadu shugabanmu ne abduhu kuma bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne allazi halahu wanda Allah ya yi masa ado bi awsafihi da siffansa wa ammahu Allah ya masa ya lullube shi bi aldashi da lullubinsa wa kashafa lahu Allah ya yaye wa manzon Allah an astarihi abubuwan da suka zamo suna cikin sutura aka nuna masa wa alamahu ubangiji ya sanar da manzon Allah bi asrarihi da sirrorinsa wa zahara ubangiji ya bayyana ala qalbihi a zuciyar manzon Allah bil kamali ya bashi cika wa ala jawarihi a gabobinsa bi sifatil jalali aka bashi siffa na jalala wal jamali da jamala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma wannan ya tabbata ga alayensa wa sahabi sabansa al-kummal cikakku amma babu bayan haka bayan sayyidina shugabanmu wa wasilatana tsarinmu ila Allah zuwa ga Allah unsurul irfan shine unsur na al-irfan sanin Allah wa ajabatu zaman wanda yake abun abun amsa fatawa cikin zamani wahidu dahri shine makadaicin zamaninsa sa wa imamu waqati shine limamin lokacinsa manin tafa bihil ba'id waddani wanda manisanci da makusanci suke amfana da shi shehana shine shehu abul abbas tijani shine shehu mu abul abbas tijani sakana allah min bahari allah ya shayar da mu daga kogin sabi a azamil awani daga mafi girman kofi waje alana ubangiji ya sanya mu fi jiwarihi muna muna muna tare da shi bidar tahani gidan nan na komawa wada ya sanya radiyallahu anhu sharhan ya sanya wani sharha mufidan mai amfani ala salati ga wannan salati al musammat wanda aka ambace ta bi jawharatul kamali yayi sharhan jawharatul kamali fi madai sayyidir rijali fa abda ya wa jada ya kawo kuma ya kyautata abin da yake ciki wa balaga fi gayatul murad ya kai isa matuƙa cikin abin da ake nufi wa afsaha ya bayyana an haƙa'iƙi abubuwa na haƙiƙawa fada ya ba da fa'ida wasan mai tabu na ambace shi bi fuyubatin rahmaniya da kwaranye na rahmani fi sharh ainun rahmatin rabbaniya cikin sharhin ainun rahmatin rabbaniya muqaddima ilam ka sani an haji salat wannan salati almusamma bi jawharatul kamal wanda ake kiranta jawharatul kamal fi madai sayyidur rijali cikin yabon shugaban mazaje ke min imla'i sayyidina rasulullah tana daga cikin imla'in shugaban manzo Allah ala shaykhana ga shehu al-qudubur rabbani kudubi mai renon zuciya maulana majibancin lamarin mu abil abbas tijani wa zakara laha rasulullah manzon Allah ya ambata wa shehu tijani irin fawaiduha hawas minha daga cikin abinda Allah yake tsance ta da ita anna marratan wahidatan ka karanta ɗaya daga cikin jauhara jauhara ɗaya ta'adilu tazihul alami salasa marrati ta daidaici ta'adilu ta daidaici tasbihin alam so aya in ka karanta ta ta auni tasbihin alam so uku wamin ha yana daga cikin anna man qaraha wanda ya karanta ta sab'an bakwai ta aksara ko mafi yawa ya hadiruhu ruhun nabi ruhin manzo Allah yana tare da shi wal khulafa wal arba'a ruhin halifai guda hudu yana tare da shi ma da mai zukurha matuƙa yana karantawa shine lokacin da kake karanta jauhara na biyar na shida to na bakwai ya haduru to abin da mutane suke ta kaiwa da kawa shi ruhi ɗaya ba yana cike duniyan gaba ki daya yana cike duniyan gaba daya saboda ruhi abin da kake ganin shi a jikin mutum ai a takure yake amma ana sakan shi yana cike duniya saboda girmansa to saboda haka idan ya dan ya cike duniya wa laysa ajibun ba wai wani abu mamaki bane ba ce to an an yarda na shi ma sai a ce to haddasu abubakar da umar da usman da aliyu har kai ruhin ka zai cika duniya yawwa har kai ruhin ka zai cika duniya ai ruhi amrun ne min amrul ilahi yas'alunaka an ruhi ce kullu ruhu min amri rabbi min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ya kiyaye annama lazamaha wanda ya lizinci karanta jauhara min sai marratin daga bakwai ya hibbuhu nabiyyu manzon Allah zai so sallallahu alaihi wasallam wal hulafa al arba'a wato karanta jawaharatul kamal yana sa soyayyen annabi Muhammad eh yana sa soyayyen annabi Muhammad ya kamata mu dinga dawowa muna sanin abin da ya fito daga mai abin eh mu dinga dawowa mafi yawa wani zai karanta jawahara yana karanta wani ya samu kuɗi ne eh maimakon ya sami ya sami soyayya wannan soyayya in ta samu duk wanda yake son ka in ka kai in ka kai wajen soyayya ba za a barka sai ka sha wahala ba ma za a maka abu ba za a barka sai ka sha wahala ba za a maka abu to amma idan ka tsaya keke da keke kai ga abin da kake so wannan yana da kyau mutum zai bi Allah ya bi Allah yana neman yardansa eh ya bi Allah yana neman yardansa amma kuma zuciyar daban-daban ce Allah Ubangiji ka ba mu na tsayawa akan abin da ake nufi da mu albarkar sai na Rasulullahi. Za ka samu muhabbatun hasa soyayya keɓantacciya wala ya mutu kuma mutum ba zai mutu ba hatta ya kuna min la'auliyayi sai ya zama daga cikin waliyai. Wa ƙara shewa radiyallahu anhu shewa tijjani ya ce man dawa ma'ala ya hasaba inda naumi ala baharati kamilatu wa firashin bahirin yaran nabi. wannan mujarrabi ne ko a cikin karatunmu da muka yi magana akwai wata bayar Allah daga cikin a Kano tana tare da dattijuwa ce na yi magananta tana tare da abokina ta ce tun da aka faɗa wannan sirrin a cikin karatu don ran ta karanta wannan sirrin sai ta gane sai kwarai da gaske malam hamman shekara ne muka yi magana da shi ya bani ita ta ce tun daga rana tana ganin annabi muhammadu to shi kuma kaga wannan wani lokaci mutum ya yi aiki ne yana neman a isar da shi bai sani ba daga yana taba abin sai ya buɗe markofin shi kenan kuma ya hau sai ya tafi tsawon lokaci sai zamo kai da kake ganin kai ne shehin san shi ne shehin gan kuma haka abin yake yasa ba a walakanta mutane shi yana ganin ka da girma kai kana ganin sa da girman ya ya wuce kama a watsan abubuwa haka Allah yake wa hadha awani shuru fi ma'aniha to yanzu za mu fara farkon abin da za mu fara a cikin ma'anin jawharatul kamal faƙala radiyallahu anhu shaujani yana cewa ƙauluhu Allahumma salli wa sallim Allah ka yi salati ka yi aminci ala ainin rahamati ar-rabbaniya dama rikicin kenan Allahumma salli wa sallim ala ainin rahamati ainin rahamati fa ainin rahamati wato idanuwa na rahama mabubbuga na rahama nawa kuma an rabbani waye ainihin rahmatar rabbani annabi muhammadu ne ainihin rahmati an san dai Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan to rahmaniyar mabubbuganta sayyidina rasulullah ilam anna alhaqa ka san ubangiji subhanahu wata'ala ikita da'a kita'atan minan nuri Ubangiji ya yanko wani yanki na daga hasken ilahi, wato daga haske na ilahiya, figa ya ce safai, cikin isa matuƙa na sarkaka wata jauhari kuma na jauhari, sun ma'abdana sai ya ɓoye fitilkal kiɗa ce a cikin wannan kiɗan da ya yanko masha abin da ya so an yi ƙasimu wuli halƙi ya raba shi wa halittarsa, minal ilimi. wato manzala sallallahu alaihi wasallama ainihin rahmat rabbani yanki ne na daga haske na ilahi ubangiji da ya yanko hasken na ilahi babu laifi dai mutum ya gane ana samawa ta wal'arab ko kana tare a tafafa ta ƙanahu ba ko waje alaminal وجعلنا من الماء كل شيء حي كانت حركة ففتقناهما da a haɗe take a yi waje ɗaya Allah da ya kalle shi sai ta wargaje kallo irin na Ubangiji da manufansa sai ta wargaje kana ta rakatan fafata kanahuma waje Allah min alma'i kullu waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy wargazan duniya a dunkule da take ta wargaje to wargazan nan shine fa ta tafi akan yadda ake bukatar ita to me ta kunso akwai wani abu a ciki to kalike da ce ajiya ce me ake nufi da abin da yake cikin ajiyar ana neman a nuna waɗansu sirrori na ubangiji ne a cikin wannan to an sanya tsarkaka an sanya jauhari sai Allah ya ɓoye fitil kalkat ma sha an ya kasmu lil halqihi a cikin wannan yankin Allah ya sanya abin da ya so ya raba shi ga halittarsa min ilimi ilimi yana ciki bisbatillahi wa asma'ihi da sifofin Allah da sunayensa wa kamalata uluhiyyati da cikan uluhiyya wa bi ahwalil kauni da halaye na kaunu wa asrarihi da sirrorin kaunu wa manafihi da da amfanin kaunu wa madarihi da abin da zai cutar a cikin kaunu wa bi ahkamil ilahiyyati da kuma hukunci na ilahiyya amran wa nahayan wanda aka yi horo ko aka yi hani waje ala talkal kidati aka sanya wannan yanki min nurin na daga haske mutirrul insibabi ga zama akan abin da ake bukata kullu ma qassamahu li halqihi duk abin da Allah ya raba ga halittarsa fi sadiq ilmihi na rigayen iliminsa min rahamatul ilahiyya kaga ya zama aini kenan kulla ma qasamahu li halqihi duk abinda Allah ya raba ya ba wa halitta fi sabiqi ilmihi tuntuni min rahmatul ilahiyya yana daga cikin rahmaniyya rahmatul ilahiyya kenan wa ma arsalnaka illa illa rahmatan lil alamin shi yasa aka ce manzala huwa ayinu rahmati anan ne zaka gane manzala shine mai bayarwa anan zaka gane manzala shine mai bayarwa saboda komi Allah ya tattara ya sa a cikin nan ne fa kana bi hadha al musaba da wannan huwa ayinu rahmati manzala shine ayinu rahmati sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika nuru wannan hasken na ilahi dinnan huwa haqiqatul muhammadi shine haqiqatul muhammadiya sai a cikin wannan dai ke da yasin din nan an gane wa tilkar rahmatu da wannan rahma al mufadat fi zati wanda aka kwaranya cikin nurun nan hiya allati yafiduha ala al wujudi shine yake kwaranyarwa wa kaunu min zati al karima daga zatin annabi muhammadin kaga shi ainur rahmati ne manzon Allah عين الرحمة الربانية يعني. فلا يصل شيء من الرحمة إلى الوجود باب ونتوسي باب وترامة da za ta samu wani kaunu daga cikin maujudu illa min zaci sai daga zatin annabi Muhammadu eh sallallahu alaihi wasallam fa zatul karima zatin manzo Allah mai girma zatin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai girman nan wannan zakin bi manzilatil muqarrar lil miyahi tana mazaunin matabbata ne na ruwa allati tassama fi wanda aka tara aka tara a wurin eh zatin Annabi Muhammadu komai a jikinsa ne saboda aka shi shike bayarwa kenan babu laifi kenan mun sai Rasulullahi ka babu ko ba kai wanda aka ware ba ka ce gashi kai ne mai rabawa babu laifi ga zai ka ce ni ma ga ni ka bani shi yasa muke cewa ya rasulullahi kai mana kaza wanda ba su gane tafiyan ga ce ai Allah ne muna tambayan annabi mun mai da shi Allah a ma'ajiyin Allah ne mai kyautan Allah kuma eh to anan ne wata tafarraku shi yake rabar da min zalikal muqar daga wannan matabbacin sawaki lissaki duk waɗansu shayarwa ga masu shayarwa shi yake ba su wal intifai duk wani mai amfanarwa shi yake ba su wani zalika qala sallallahu alaihi wasallama saboda haka manzo Allah ya ce innama ana qasim ni ne mai rabawa Allahu wal muti wallahu muti Allah shine mai bayarwa kuma eh innama ana qasim wallahu muti Allah shine mai bayarwa ai yanzu ila ma sabaka fi ilmin azal zai duba ila ma sabaka abin da ya riga ya fi ilmin azal cikin ilimi na azal ko min in min manik min manik tida'in wajen yankewa a bayar sun mai furko ya raba sallallahu alaihi wasallam tilkar rahmatu to wannan rahmat ce ala hazbi tilkal iktida'u gwargwadon yadda ta ɗebo falihaza saboda wannan sumi ainihin rahmati aka ambace shi ainihin rahmati sallallahu alaihi wasallam wa aidan kuma nisbatun ukhra akwai wata nasba kuma banda wannan fi ainihin rahmati wanda ake nufi da ita da a ce mata ainihin rahmati mun faɗi matakai nurul haqiqat nurul ilahiyya shine haqiqatul muhammadiyya anan ne an ambace ta rahma sannan mun ambaci wa muqarril miyahi allati tajma wa tufarriqu an ambace shi da ainihin rahmati to akwai kuma maratib na daban kuma yani anna almuzaj jani namuzaj wanda ya tare fi ifazatul wujudi wajen ba da baiwa ala jami'il wujudi ga dukkan sa fa innahu shi manzo Allah laula wujuduhu da ba dan an samar da shi ma kana wujudan lima wujudin asalan da babu wani saman mai da zai samu kowaye min gairi haƙƙin ba tare da uba ba min gairi haƙƙin subhanahu wata'ala ba tare da wajen ubangiji ba ya tsarkaka ya ɗaukaka fa yana wujudu kullu mawjudin domin samuwan kowane saman min zawatil wujudi daga zatin samamu mutawaqqifun an tsaye da shi ne ala sabqiyati wujudi saboda samuwan annabi muhammadu لذلك الوجود saboda wannan wujudin fa innahu domin shi manzo Allah laula huwa da ba dan shi ba sallallahu alaihi wasallam ma halaka shay'un min al-akwani da Allah bai halici komai daga cikin kaunu ba wala rahima shay'un da ba ji tausayin komai ba la bil wujud wala bil idafati rahmati ba ma samuwan ba balle kuma idafa na rahma wala yuqad ba za a ce inna hadha ta'jizul haqi ba wai Allah ne ba wai gajiyar da Allah bane cikin wannan ya na wala qadaru a ce Allah bai da iko an ya haluka ya halicci wani shay'an ba zai halicci wani abu illa bi sai da manzo Allah ba wai gajiyarwa bane da fa laysa hadha alwaham huwa almurad ba wannan dimuwan shi yake nufi ba fi hadal kalami a maganar da muke yi kama ya zanu ba'adu man la ilma inda kaman wa'inda suke zato wanda ba su da ilimi cikin sanin hadar manzo Allah bal tahqiqu ma qulnahu tabbatar da abin da muka faɗa anna Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka law sabaqa fi ilmihi da ya ya rigaya cikin iliminsa wa nufuzu mashi'atihi da zartuwan mashi'ansa Allah ya haluka Muhammadan da Allah ya zartar ba zai halatta da annabi Muhammad ba lassa baka fi ilimi to da tun farkon ilimin ma ya tabbata wani fuzu mashi'aci da zarto mashi'ansa Allah ya haluka shanin mahalukaci da Allah bai zartar a cikin hukuncinsa na mashi'a ba zai annabi Muhammad to da tun a wannan lokacin to da Allah ya zartar cikin hukuncinsa da mashi'a su kuma ba za a halicci komai ba kenan bi wujudi wujuduna haka an gane فمن هذه الحيثية تولى متفير أن الوجود كل موجود سامون كون كسنتشي من الأكوان daga cikin kaunu ya tawakkafa an tsaye da shi ne ala sabiyatu wujudi saboda samuwar annabi Muhammadu lidhalika alwujud saboda samuwar sa bayna sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah kulliyatu muradil haqi duk wani abin da Allah yake nufi a cikin annabi Muhammadu ne shine kulliyatu muradil haqi wa gayatu shine isa matuka min alwujudi daga cikin samuwa fa innahu shi manzo Allah ma halakal kaunu illa min ajali ba alic kaunu ba sai saboda shi wala afada rahmatu alal wujudi ba a kalli al'umma halitta da da rahama ba illa bi tabi'atin lahu sai saboda tabi'iyya ta manzon Allah fa wajada al-akawani kullaha munadun samuwan kaunu dukkan su an kewaye su ne bi wujudi sallallahu alaihi wasallama da samuwan annabi Muhammad wujudan samuwa wa ifadatan da abin da aka ba su fa ina huwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halaqahu Allah bai halice shi ba illa min ajali zati sai dan shi zatinsa al'aliya ya yi annabi Muhammad ne dan shi al-mu'azzamatul muqaddasa mai girma mai tsarki fa innahu shi manzo Allah ma khalaqahu min ajali shay'in Allah bai yi shi dan wani abu ba dunal haqqi sai dai dan shi hatta ya kuna illatan lahu har ya zama wani illa ne gare shi wa ya tawqaf an tsayar da wujudahu samuwan manzo Allah ne ala wujudihi samuwan ubangiji ne ala wujudi a samuwan manzo Allah bi ma'ana an ya kuna wasilatan shi samuwar ubangiji ya an tsayar da samuwar manzo Allah ne akan haka saboda ya kuna wasilatan baina ubayn al-haqi shi manzo Allah shine zai zama tafraita tafinta kenan ko tsakanin halku da haku tsakanin halku da haku فإنه لا واسطة بينه وبين الحق لكونه مراد الحق باب وني واسطة kaga kenan abin da gane jibrilu ya gaya masa magana mujazi ne shi ne ke gaya wa jibrilu jibrilu da ya gaya masa kuma mujazi ne la wasidatu babu wata wasida baina wa baina alhaqi tsakaninsa da ubangiji shi shine wasida tsakaninsa da kaunu gaba daya kaga shine wancan magana da ake cewa jibrilu ya ce alif lami kahiya ainun sa'ad ya ce ka manzo Allah ce alimtu ya ya ce alimtu ainun ya ce alimtu sa'ad ya ce alimtu sai Allah ubangiji ya ce masa fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqba ilayka wahaya wa qur rabbi zidni ilma ya rasulullahi kai shiru kyale shi haka muke so a nuna wa duniya an koma baya saboda haka sai wasu suna ganin jibrilu shine malamin annabi muhammadu bayan annabi muhammadu ne malamin jibrilu sai suka tafi akan jibrilu yana gaba to amma da yawa sun tafi akan hakan jibrilu ne a gaban annabi muhammadu amma ba haka bane duk abin da jibrilu ya yi to manzo Allah ne yake gaya ma Jibril da dawo ka faɗa mun saboda su gane tunda ni ne zan yi mu'amala da su to da wannan aka tafi har suke ganin cewa Jibril ne gaba da manzo Allah na'am kaga wal akwanu kulluha muradatun muradu li ajalihi mu'allalatun bi wujudihi ko muradul haƙi lizati shi manzo Allah shine muradin Allah lizati wal akwanu kaunu kulluha dukan su muraduhu su kuma muradin sa ne da ajali kaga anan ne ake cewa Shehu Ibrahim yake cewa wal anamu abidihi wal anamu abidihi shi manzo Allah shine shine wakilin shine shine abin na rabbul izzati shine abdu wal anamu talikai abidihi su kuma su ne bayinsa da ajali sallallahu alaihi wasallama kaga mu'allalatun bi wujudihi an yi ta'lili bi wujudi da samunsa fa ifadatul wujudi kwaranye na kaunu ala jami'il wujudil akawani akan samuwan kaunu mufadat min zatil karima an kwaranyar ne min zatil karima daga zatinsa alkarima sallallahu alaihi wasallam fa bana laka to me zai bayyana maka annal faiza kwaranye wannan min zati daga zatin manzo Allah yan kasimu ila rahmataini an raba shi da rahamomi ne guda biyu ar-rahmatul ula ramin farko ifadatul wujudi ala jamil akawani kwaranye da Allah yake yi wa kaunu wujudu ala jamil akawani ga dukkan kaunu hatta harajat min adamin ila wujudin aka fitar da su min adamin daga rashi zuwa ga samuwa war rahmatus sani rahama ta biyu ifadatu rahmatul ilahiyya ka gani ko rahaman ilahiyya ala jami'iha ta komo zuwa ga baki ɗayanta min jumlatul arzaki na ga arziki almanafi'u amfanoni wal mawahibu kyauta wal minah baye baye fa innahu bizalika da wannan ya dumu tamta'aha bil wujudi yake tabbatar da jin daɗinsa a wajen kaunu fa idza alimta hadha idan ka san haka alimta annahu sallallahu alaihi wasallama to zaka gane shine ainur rahmatir rabbaniya manzo Allah dai shine ainihin rahmatul rabbaniya kaga an raba maka rahaman gida biyu wancan rahaman ifadatul wujudi ala jami'il akawani wannan kuma ifadatul rahmatil ilahiyya ala jami'i min jumlatul arzaqi haka ne ko li'annahu rahima jami'al wujudi bi wujudihi ya ji tausayin dukkan samuwa da samuwansa wa min faidi wujudihi aidan daga kwaranyan samuwansa kuma rahima jami'al wujudi ya ji kan dukkan samuwa faliza kila ji saboda haka aka ce innahu ainun rahmatar rabbani manzo Allah shine ainun rahmatar rabbani wa ala hadha akan wannan ni anna jami'al wujudi dukkan wani samuwa kulluhu dukkan sa nasha'a anir rahmatar rabbani al ilahiyya ya faru ne daga an rahmatin daga rahama na rabbani na ilahiyya huwa al murad bi qawli ta'ala shine manufan ubangiji wa rahmati wasi'at kulli shay'in to rahmati din wa kenan to wasi a kulli shayin babu gun da bayana to waye kenan annabi muhammadu to kaga da ka karanta wannan hadisin sau dubu baka gane annabin bane saboda siffansa ce wa qawlu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba sai rana ga alam li'anna asalahu sallallahu alaihi wasallam domin asalin manzala rahama ne wala yalzamu min shumulir rahmati ba dole bane a ce maka yayi shamili na rahama adamu qu'il azabi wa wal wa'idi wal gababi saboda rashin akwai azaba wa'idu gadabu la'anna tilka al muqtaliyat al kamalat al ilahiyya wannan dukkan su kuma kamala ce ta ilahiyya wanda yake kawo azaba wa'idu gadabu fa innal karima shi mai girma wa in azama karamu ko da kyautansa ya girma laula baɗishu wa gadabuhu wa azabuhu ba dan kamunsa da fushinsa da azabansa ba ma hifa janibuhu da ba ji tsoron abin da ke gefensa ba walau amana minhu hadha al da za a amince da wannan hali in ka gara janibuhu za walakanta wanda suke kusa da shi shi yasa ya sa wannan ga fushinsa ga kamunsa ga sadawa to wannan in ka zo za ka mar iskanci ta wani gurin wani sai da duke-duke ke zama mutumin kirki eh wani kuma magana ne kawai wani kana kallon shi ba zai canza ya zama mutumin kirki eh haka aka yi duniya wannan sai da haji sifatul karami wannan ba sifa bin na karami wato sifa ce ta muqtadiyatul kamalatul ilahiyya wala yanbaghi lahu hadha ba dole bane a samu manzo Allah da wannan bata bayyana laka sai bayyana annaha anna sifatul karami siffa na karamci algababu walbaɗashu wal azabu da fushi da kamun Allah da azaba liya kuna janibu mu'azziman saboda abin da ke wajen ubangiji ya zama suna da girma ne muhafun muhabun abin tsoro ko mai faskwar jini kama kana janibu marjuun kamar yadda gefen sai kasance abin kauna ne li'afuhi da ramansa da rangwaminsa wa rahmatihi da rahamansa kaga janibul ukra kenan qawluhu ar-rabbaniyya ya kamata mu tsaya da ainun rahmati ar-rabban ko da ke haka ne yani ana udifatu rahmatu li hadaratu rabbaniyya an raba an raba rahman ne ga hadaran ubangiji li annaha min ha nashat domin daga ina ta faro nashatul mawjudat dukkan mawjudu sun faro ne daga nan faliza udifatu rahmatu ilaiha saboda haka aka raba rahaman Ubangiji zuwa ga Rabbu, wa amma hadaratul uluhiyya amma hadaran ilahiyya fa ina asalin ibadatul mawjudati shine asalin ibada na samuwa fal ilahu shi ubangiji huwa ma'budun bil haqqi shine abin bautawa da gaskiya allazi tawajja ilayhi kullu ma adahu shine ya fuskanci dukkan kullu ma adahu bil hudu'i da kaskantar da kai wa tazalluli da kaskantar da kai wal ibadatu da ibada wal muhabbatu da soyayya wa ta'zimu da girmamawa wal ijlalu da buwayantarwa wa hadartul uluhiyya hadaran ilahu hiya shamilatin ita kuma aka ce rabbu aka ce ilahu ita kuma ta tattare rububiyya yana cikin ilahiyya kaga qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga ni ilahu shine a sama an gani qul a'udhu bi rabbin nas kaga da rabbu sannan maliku sannan ilahu to ilahun shamilun ne ai an fahimta to wa hadartul uluhiyya hiya shamilatun لجميع الأسماء والصفات تاتتر دكان سونا da sifofi wal hadarat al ilahiyya da hadarorin ubangiji war rabbu shi kuma rabbu huwa al ali shine al ali madaukaki an kulli ma siwahu akan duk abin da ba shi ba wa ma'anahu ma'anansa annahu al malik shine mamallaki wal mutasarrifu mai sarrafawa wal khaliqu shine mai halitta wal qahiru shine mai rinjaye wa nafizu shine mai zartar da hukumu hukuncinsa wa mashi'atu da mashi'arsa wa kalimatu da kalmominsa fi kulli ma su'au akan duk wani abin da ba shi ba anan za mu tsaya sai mu je ya kututu mu ta hakikati insha Allah Allah ce muke mu Allah ya ba mu Allah ya ba mu nasara ya datar da mu albarka manzo Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار لكن ثلاثا تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الفاتحة